الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta alhamis 24 ga watan 4 watan rabi'un al-akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1447 a ci gaba da karatunmu na daurar littafin kutub na aqida wanda muke cikin manzuma da kuma kasida wadda ta kasance ta aljauharatul farida na babban malami al'allama hafiz al-hakami rahmatullahi ta'ala alaihi wa ghafarala za mu tashi babun al'imanu bin nazari ilallahi subhanahu wa ta'ala fi daril akhira wannan shine zama na hudu a karatu na takwas insha Allah na'am أحسن الله إليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الإيمان بالنظر إلى الله عز سبحانه وتعالى في الدار الآخرة والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده يوم اللقاء يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الأقوام ما بعد ما عبدوا فيتبع المجرم ال- فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا إلا المنافق يبقى ظهره طبقا إذ في- إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مرضوا كذا الزيادة في يوم المزيد إذا أعلى إذا على الجن- إذا على الجنا على الجنائب على النجائب النجائب للرحمن قد وفدوا فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر على منابر نور في العلا قعدوا وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كثبان مسك على يا نعمة المهد من فوقهم أشرف الرحمن جل وناداهم وناداهم وناداهم داهم, داهم سلام عليكم كلهم شهدوا يرونه جهرة لا يمطرون كما للشمس صحوا يرى من, من ما به رمد هناك يذ- هناك يذهل كل عن نعيم عن نعيمهم بذا النعيم فيا نعمى لهم حمدوا وذا, وذا لهم أبدا في كل جمعتهم بشرى وطوبى لمن في وفدهم يجدوا na'am wannan wani sabon babi malam ya kulla wanda yake min mu'taqadati ahli sunnati wal jama'a wa usulun min usuli as-sunnah wa huwa al-imanu bi ru'yati Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah lil mu'minin fil ardi al-mahshar wa fi jannati an-na'im wa hadha ahadithuhu mutawatirah متواترة لا مجال للشك فيها وقد كفر الإمام أحمد وكذا قرينه إسحاق ابن راهوية من أنكرها من أنكر الرؤيا فهو كافر لأنه جحد ظاهر القرآن وكفر بالمتواتر من السنة الذي الذي بمنزلة اليقين فلا مجال للشك فيه طيب imani da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar lahira wanda mu'tazila su ne waɗanda suka saba a cikinsa ƙwala rahimahullah wal mu'minuna wannan zai zan baiti na 168 mustapha naka na da rakam ko haka ne? bai wal mu'minuna ya rauna allaha khaliqahum yawmal liqa wa'duhu as-sidqu alladhi wu'idu mu'minai za su ga ubangijinsu يرون الله ذاسق الله سبحانه وتعالى خالقهم واندشيني مهلتشنس يوم اللقاء يعني يوم اللقاء رانا رهدوا دا الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعده الصدق القور الله قسكيان alladhi wu'idu wanda aka yi musu alƙawari an musu alƙawarin ganin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira nan ya keɓance muminai da ganin saboda su kafirai kalla innahum yawma rabbihim yawma idhin la mahjubun daga ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar lahira akwai hadithi na abu sa'id al-mashhur al-muttafaq alayh إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته متفق عليه وهو حديث متواتر بما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض إذا الرؤيا من الأحاديث التي عدت في من المتواتر يرونه في مقام الحشر حين يناديهم حين يناديهم ليتبع الأقوام ما عبدوا za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala fi maqamil hashr wato al'ardul mahshar filin alkiyama inda aka tara halittu hina yunadihim lokacin da Allah ta'ala zai kiraye su liyattabi al'aqwamu ma abadu domin halittu su bi abubuwan da suka bauta mawa kowa zai bi a wato ainihin abin da ya bauta mawa ranar gobe alkiyama na'am wannan akwai hadithin abu huraira wanda mutafakun alaihi ne disin na da tsawo farkon shi da yake cewa anna nasan qalu ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah sai ya ubangiji ya rasulullah shin zamu ga ubangijin mu ranar alqiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal tumaruna fil qamari laylatal badri laysa laysa dunahu sahab za ku kuna shakku game da wata daren sha hudu ba wani girgije da ya rufe shi a gaba mai tantama cewa ya gan shi ko ya ce suka ce a ƙalu la ya rasulallah ƙala fa hal tumaruna fi shamsi laisa dunaha sahab ƙalu la ƙala fa innakum tarawnahu kadhalika yuhsharun nas aga fil ardil mahshar kenan يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع duk wanda ya kasance yana bin wani abu to ya bi shi faminhum man yattabi'u shams ko wanda rana zai bi shi rana yake bauta ma waminhum man yattabi'u al-qamar mai bin wata ya bi wata waminhum man yattabi'u tawaghit wasu su bi dagutoci tawaghit din nan waɗanda suka kasance an-nadiqa wa bukum duka da wanda da bebaye da masu magana har da masu katon katon rawani din nan duk za a bi su sai jahannama an gane ku sai ce wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha wannan al'umma za su rage su ne ba za su bi kowa ba wanda ummatul ijaba ke wanda ya bi wani a matsayin abun bautan shi kharaja anil ummatul ijaba sara min ummati da'wa jumlata haka shi ma zai bi tawagit din shi ko da shehun ne an fahimta ko daga sauran da su ba su biyo ni abun bauta na daban koma bayan Allah ba za su rage hadda munafikan da su ba a san su ba da wani da suka nassa ba a matsayin abun bauta amma dai ba da gaske suke bauta ma Allah ba to su ma tare da su za a tsaya fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hadha makanuna hatta ya'tiya rabbuna nan za mu zauna su ce har sai ubangijinmu ya zo da farko zai zo musu da wani kamanni ne inda wani hadithu ta riwaya ta bayyana dan ya jaraba su sai mu ne sai ce a muna nan dai muna jiran ubangiji fa idza jaa rabbuna arafnahu sai ce fa ya'tihimullahu fa yaqulu ana rabbukum fa yaquluna anta rabbuna fa yad'uhum fa yudrabu as-siratu bayna dhahranay jahannam fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusul jiman zan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba da labarin yadda za a tsallake siraɗin da sauransu hadisin na da tsawo sannan akwai wani hadisi wanda yake cewa shi ma dai kusan makamancin wannan ne a ciki yake cewa shi ma dai ma'anar za a tara mutane a filin alkiyama ubangiji ya zo ya tambaye su shi ma yana cikin musulmi to shi ne sai ya ce za su gan shi fi makamil hashiri hina yunadihim liyattabi al'akwamu ma'abadu فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا مجرمي الإجرام نند معنى الشرك مشركي ذا سبكيشيو يند سكبوتا موكوما باين الله تقدمهم إلى جهنم su waɗannan gumakan za su wuce gaba su bi su a baya har zuwa jahannama yadda Allah ya bada labarin fir'auna zai ja mabiyan shi ya kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud wirdan haka za su shiga jahannaman nan cikin kishin ruwa wa nahwa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda sa'a ma waradu gurin da suka kai kansu yayi muni jahannama kenan bi'sal masir والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا muminai su kuma suna nan suna jira sai ubangijinsu ya zo lokacin da zai bayyana gare su subhana tsarki ya tabbata gare shi ya sanya wannan tanzihin ne kaila ya takhayyalu mutakhayyilin tashbiha an gane ko sai ce idza tajalla lahum subhana tsarki ya tabbata ga Allah sajadu sai su yi sujada ga Allah lokacin da zai bayyana gare su lokacin da ubangiji subhanahu ta'ala ya bayyana sai su yi sujada ga Allah subhanahu ta'ala. ne na cikin bukhari da muslim shi ma kusan irin waccan riwaya ce ta abu huraira har inda ya ce fayakshifu lahum saqa sai ubangiji subhanahu fayakshifu lahum an saqi sai ubangiji ya bude musu kaurin shi fayaqa'una sujudan dukkan mumine sai su faɗi su yi sujada fadhalika qaulullahi ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un ina cikin bukhari sai yace yabqa kullu munafiqin fala yastati'u an yasjuda thumma yaquduhum ila al-janna yani al-mu'minin sai yace illa al-munafiqu yabqa dhahruhu tabaqan idh fi al-hayati idha qila isjudu maradu amma munafiki shi zai ci gaba da zama a wannan gurin shi ba zai iya yin sujadan ba ya buka zahruhu tabaqan bayan shi zai zamanto kamar wani wato ainihin shafaffan abu kamar wani faranti haka kaga ba dama ya lankwasa ko kamar wani busasshen katako shi dai sai a ce sun koma masu kashi daya tunda abin da ke baka daman ka iya motsawa ka juya ka yi ruku'i ka yi sujudi ka kwanta ka yi wani ma resuwar ake cewa ko irin wannan sufurin din ya tashi da ƙarfi mai ɗanyen jini ne shi misali sau da ƙasusuwan suna da mai ake cewa suna da mafasil a yau suna da mafasil wanda har da giris gare su wannan majinar da ke tsakani ta ce giris na wanda zai ba da daman ba a samun clashin tsakanin ƙashin biyu ba za su dinga gugar juna ba ka ji zafi kun gane yawai nan gaban din majina ne tsakanin su take ba su damar shi ne in ta yawa sai ga jiki ya yi ba ƙarfi in ta yi ƙaranci kuma jiki ya ta tauna sai da ƙasusuwan suna gugar juna to shi munafiki sai ƙashin shi ya zamanto kamar ya koma mai ƙashi ɗaya shi ne tsabakan yayi yayi ya kasa yin sujada shine Allah nan ishara yake zuwa ga fadin Allah subhanahu wataala khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhil wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salim anke fala yastati'un an ce su yi sujada su kasa sai aka ce to ai anan duniya sanda suke da damari sun ki aka alahira kuma sai su kasa shine sai ya ce id fil hayati idha qila isjudu maradu so da a rayuwarsu ta duniya idan aka ce ku yi sujada sai su kangare maradu sai su kan gari kada ziyadatu fi yawmil mazidi idha ala an-najaibi lirrahmani qad wafadu fal anbiya'u kadha as-siddiq wash-shuhada ala manabira nurin fil 'ula qa'adu wa ghayruhum min uli at-taqwa majalisuhum kuthbanu miskin ala ya ni'matil muhdu sai ke cewa kada ziyadatu fi yawmil mazidi hakan nan ƙarin lagwada da za a yi ma 'yan aljanna a yawmul mazid ranar ƙarin jin daɗi ranar da ɗan aljanna zai kai kwano an gane ku ranar da za a tashi kan ɗan aljanna ya ga ni'imar da bai taba ganin irin ta ba idza ala an-naja'i bilir-rahmani qad wafadu a lokacin da 'yan aljanna suka iso zuwa ga Allah Allah ya karɓi bakuncin su an fahimta ko suka hayo saman naja'ib an-najib shine duk wata dabba da ta kasance mai daraja a dawaki ne sai a ce kalan ingarman dokin ne to ana fassara shi da dawaki ana naja'ib yani wato dawaki waɗanda suka kasance irin dokin tseren na mai daraja mai tsada na alfahari wannan malaman tafsiri da dama sun ambaci mala'iku za su tarbi mumini sanda ya taso daga kabari akan wasu dawakai na haske imam sa'adi ya ambata cikin suratul anbiya cikin faɗin Allah ta'ala innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum mimashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan su al-qurtubi da sauransu duk sun ambata cewa za a zo da dawakai na haske wanda su ibn al-qayyim cikin hadil arwah ila biladil afrah sun ambaci wannan bi rasa nasaba da isra'iliyat wallahu a'lam daga al'amru mutawaqqafun fi yumkin ya zama ya tabbata yumkin ya zama bai tabbata ba an gane ko wallahu a'lam sai yake cewa alan naja'ibi su muminan za su hayo saman waɗannan dawakan lirrahman qad wafadu yani wafadu lirrahman sun kawo bakunci zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala mai rahma yawmuz ziyada yana nufin ranar ganin Allah lilladhina ahsanul husna wa ziyada kai hadithin suhaib ar-rumi za Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahlul jannati al-janna yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum kuna son wani abu da zan ƙara muku fayakuluna alam tubayyidu wujuhana haba Allah ba ka haskaka fuskokin mu ba wa tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh daga tabyaddu wujuhu ahli sunna kama fassarahu Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas rahimahu radiyallahu anhuma to da ka sai yace sai su ce alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tujannibuna minan nar ka tsiratar da mu daga wuta ka shigar da mu aljanna me ya rage kuma ya ce fa yakshiful hijab sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude shamakin da ke tsakanin shi da su sai ce fa ma u'du shay'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa babu wata ni'ima da aka ba dan aljanna da yafi santa yafi jin dadi da alfahari da ita irin kallon fuskar ubangiji mai girma da daukaka Allah ka datar da mu da wannan lada da wannan daraja so da haka a shine yawmul mazid hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim na'am sai yake cewa fal anbiya'u kadha siddiq wa shuhada ala manabira nurin fil ula qa'id annabawa hakan nan siddiqai as-siddiq nan alif da lam ta jinsi ne idan ba wani guda ɗaya ba ne dukkan siddiƙo wasu hada da shahidan da suka mutu a filin daga alama na bira nurin suna kan wasu dandamalai waɗanda suka kasance na haske fil'ula a can sama ka'adu sun zauna can saman wa ghairuhum min ulittakwa majalisuhum kuthbanu miskin ala ya ni'matil muhudu wasunsu daga cikin masu takawa wanda su ba su kai manzilarsu ba hum darajatun inda Allah wanda ba su kai manzila da darajar waɗancan ba su kuma majalis ɗinsu su ba mimbarin haske ba ne suna saman wasu tarin yashi amma ba yashin da ka sani ba tarin turaren almiski ne za su hau saman shi na ce kathib shi ne kamar din ko wanda ya taru mujamma'u ramal jamma'u ramal shi ne ake kira kathib jam'in shi kuthban idan dai ma'ana tarin almiski za su hau ala ya ni'matil muhdu ku saurara madalla ko ku yi mamakin lagwada da ni'mar waɗannan shimfiɗu din al-muhd jam'in mahad an gane ko eh shimfiɗu da zasu zasu hau kansu to cewa nabawa suna kan mimbarin haske akwai dai wani hadithi daga ibnu abbas marfu'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yudau al-anbiya'u man yudau lil-anbiya'i manabira min dhahab daga shi ba min nur bane min zahabin za a sanya ma annabawa mimbar kowa da mimbarin shi kowa da gurin zaman shi ko gurin hawan shi na haske na zinari majlisuna alaiha sai ce wa yabqa minbari la ajlisu alai nabi yace minbari na amma ni zai ci gaba da zama ba ni zama saman shi wata riwaya la aq'udu alai qa'iman bayna yaday rabbi azza wa jalla muntasiban bi ummati yace ina tsaye gaban ubangiji na ina mai nema ma al'umma ta rahama shi rahmar Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato yace fa yaqulu Allah li فيقول الله تعالى ما تريد أن أصنع لأمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم يككي سوء أم الأمة كني يا كي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب عجل حسابهم يا الله كي مسو حسابي دوري سيتي آه فيحاسب فيحاسبون سي مسو حسابي فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فلا أزال أشفع حتى أعطى حتى أعطى سكاكا برجال قد أمر بهم إلى النار هر أباش التكدر بيلي يبنسوا ودن ددا وتزا أكيس وحتى إن خازن النار ليقول هر سيمي تسرن وتا ما ياتي يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة fushin ubangijinka dai he da kai sanyan da kai bai haukan al'ummarka ba wannan hadisi yana da rauni yana da rauni shi wannan hadisin abul fadl az-zuhri shi ya fitar da shi a cikin juz'i din shi wani juz'i yayi wasu hadisai da ya ruwaito daga malaman shi safa ta 168 lambar hadisi na 121 amma cikin isnadin shi akwai muhammad ibn thabit ibn aslam al-bunani shi baban nashi yana cikin athiqatul athbatul huffaz lakinnahu huwa da'if shi da'ifi ne muhammad ibn ibn yake thabit albunani daga shi ne raunin hadisi saboda haka wannan shi ne hadisin da aka yi dogaro da shi kan hakan bai inganta ba amma ya tabbata cikin tirmidhi isnari kyakkyawa cewa akwai wasu bayan allah da allah zai musu mimbari na haske an fahimta? mimbari na haske ya tuhumul anbiya wal mursalu annabawa da manzanni ma suna fatan su samu wannan matsayin ba ana nufin sun fi annabawa matsayi ba amma kana iya ganin wani wanda babu ko bu shakka babu kafi shi matsayi da komi amma kaga wani abu a hannun shi ya burge ka ko daga wata ran alawa yara ma sai ga tana burge ka wani falabewa yake shafi lamfi dan boye dan dai kar a kar a ce wanga tsohon ya dai ya akwai wanda ya balla ba ya ce shago yake shiga can in yaje kafafuwa sun ɗallafa shiru sai ya ɗan ɓoye ya sha yana son sha amma kuma ka a ce yama yara karan ba a gaya ba za a ce sun fi shi arziki ba yaran ko to so da annabawa da kansu suna ribba ba hassada ba suna fatan su ma da dai a ƙara musu da wannan cikin manya-manyan mukaman nasu kaga shi hadisin abin da ya zo annabawan sha'awar hakan suka ba a ce suna da mimbarin haske ba amma kuma ya zo a musulun cewa al-muqsituna baina yaday rahman ala manabira min nur wa kilta yadayhi yamin masu adalci suna saman mimbari na haske ranar alkiyama a gefen daman ubangiji da daman duka hannayensa daman so da haka mimbarin hasken tabbas akwai shi siddiƙai da shahidan da masu takawa babu shakka cikinsu an samu wanda suka haushi amma a keɓance annabawa da manzanni shine takidu ila dalilin thabitin sarih na'am min fawqihim ashrafar rahmanu jalla wa nadahum wa nadahum salamun alaykum kulluhum shahidu yarawnahu jahratan la yamtaruna kama lish-shamsi lish-shamsi sahwan yara ma man bihi ramadu هناك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم فيا نعما لهم حمدوا اتي وذا لهم أبدا في كل جمعتهم بشرى وطوبى لمن في, وف في وفدهم يفدوا وغير من فوقهم أشرف الرحمن دقى سمن سسي أبنجي يبينا جل وند يا جرمم وناداهم يكرنسو سلام عليكم ce sallama aminci ya tabbata a gare ku kulluhum shahidu duk ɗan aljanna za su halarci haka salamun qaulan min rabbir rahim da kuma wancan hadisi da muka ji na yawmu ziyada kaga zai bude shamaki sai su ganshi subhanahu wataala yarawnahu jahratan za su ganshi qarara la yamtaruna babu kokonto cikin ganin shi kamali shamsi sahwan kamar yanda ka san sanda rana take tartar yara mamma bihi ramadu duk wanda ba idan shi ke ciwo ba dai zai ganta wanda ba makanta gare shi ba zai ga rana lokacin da babu wani hadari babu wani girgije babu wani abu da ya tare ta hunaka yadhhalu kullun an na'imihim anan ne kowa zai mance da ni'imar da yake ciki duk wani ainihin fiha tusamma salsabila da wani zamha mai take da suna zan ce zamharira wal iyazu billah dukkan ni'imomin aljanna mutum zai manta da su lokacin da bidan na'imi lokacin da ya ga wannan ni'imar ta annazaru ila wajihin rahman faya nu'ma lahum kai mamakin ni'imar da za su shiga ciki faya nu'ma lahum humidu haka sun samu abin yabo da godiya a cikin wannan ni'ima wa zalahum abadan fi kulli jum'atihim kuma wannan ni'imar tana nan tare suna nan tare da ita har abada a kowace rana ta juma'a bushra wa tuba liman fi wafdihim yafidu albushiri da samun tuba tuba akan ce madalla ko ma asalin tuba shajaratun fi fi fil janna shajaratun fil janna da kan a ce tuba lau ana ce aljanna ta tabbata gare shi to daka albishiri da samun walwala cikin aljanna ya tabbata liman fi wafdihim yafidu ga wanda ya shiga cikin tawagarsu yani tawagar yan aljanna min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ka samu na cikin wannan tawaga to daka cewa kowace juma'a za su dinga ganin Allah subhanahu wataala al-ajri ya fitar da wannan cikin shari'a mun karanta shi anan ibn batta ya ambace shi duk da isnadin na da rauni lakin lahu shawahida tuhassan yani tuhassinu kuyi hadisai shawahid waɗanda za su karfafe shi na daga ciki hadisin muslim ma cewa yan aljanna sukan je kasuwar aljanna to kasuwar aljanna ana kiyasta ta da ranar juma'a shine idan suka dawo sai matansu su ce musu laqad zittum ba'dana husnan wa jamala su masu ce wallahi laqad zittum ba'dana husnan wa jamala to kaga me zai ƙara kyawu a fuskar su wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ai kasuwa bata ciwu da kyau ba in ba a gano Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam na'am
أحسن الله إليكم ثم قال باب الإيمان بالقدر خيره وشره كذاك بالقدر المقدور مؤمن من خير وشر وتنفيذه لا عمد ولا منافاة بين الشرع والقدر المحكوم لكن أولو الأهواء قد مرضوا فإن, فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع إذا دون هذا ليس ينعقد إياه نعبد إذ عالم لشرعته بالنهي منزجرين الأمر نعتمد ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من علمه تجد أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعد بل من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح جفت بها الأقلام والمدد وكيفية كيفية وزمان والمكان فلا يعدم امرؤ ما قضاه الواحد الصمد بقولكم ما يشاء أمضى بقدرته بالخلق والأمر رب العرش منفرد وقدرة العبد حقا مع مشيئته لكن لما شاء منه, منه الله نعتقد إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ربه المدد من يهده الله فهو المهتدي وكذا من شاء إضلاله أنى له الرشد
na'am babun al'imanu bil qadari khairihi wa sharri imani da kaddara ta alkhairinta da ta sharrinta dukkanta muqaddara ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana cikin arkanul iman na'am sai dai akan keɓance bayani akan shi li'izami khatarihi li'izami khatarihi wa li wujudil mukhalafati fihi baina ahli sunnati wa ba'd al mubtadi'a ad-dullal az-za'ighin wa hum al qadariyya wal jabariyya an gane ko كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر ذا من ش- وشر وذا في ديننا عمد ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم لكن أولو الأهواء قد مردوا فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقد يجي كذلك القدر المقدور نؤمن هكذا مناين إيماني da kaddara da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ta min khairin wa sharrin alkhairi ne ko sharri aga cikin kaddara kauniya kenan wa za fi dinina umudu wannan ginshiki ne a cikin addinin wanda bai imani da shi ba ba musulmi ne ba haka hadisai suka zo daga ibn abba ibn mas'udin hudhayfa ibn al-yaman zaid ibn arqam da sauransu hadisin ibn dailami cikin muslim ya tambaye su yace yana jin wani dan kokonto a ran shi game da kaddara game da imani da kaddara kowannensu ya daga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam jalo an faqata mithla uhudin dhahaba ma taqabbalahu Allah minka hatta tu'mina anna ma asabaka lam yakul liyukhti'aka wama akhta'aka lam yakul liyusibaka da zaka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari Allah ba zai karba ba sai ka yarda abin da ya same ka dama ba zai kuskure maka abinda kaga bai same ka ba dama ba rabanka ba ba a kaddara zai zo gare ka ba sai ka samu wani sai ce walau mitta ala ghairi hada da zaka mutu akan wani addini wanda ba wannan ba sai ce da ka mutu akan addinin da ba musulunci ba da haka wa zafi dinina umudu wannan ginshiki ne a cikin addinin ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم لكن أولو الأهواء قد مرضوا باب تنكروا tsakanin ƙaddara ta shari'a da ƙaddara ta kauniya a cikin addininmu sai dai in bid'a su ne ulul ahwa qad maradu sun kangare sun bujiri suke ganin ba zai yiwu ba Allah subhanahu wataala ya ƙaddara kaunan a ce wai mutum yayi shirka ba zai yiwu ba Allah ya ƙaddara wani ya sata ba zai yiwu ba Allah ya ƙaddara wani ya shagiya wannan kaga kadariya kenan suna ganin ba zai yiwu a ce aikin bawa shi ma kaddara ce ta Allah sai suka fidda amalul abdi min makaduratin lahi azza wa jalla wa hadhi isa'atun lahu subhanahu wa ta'ala su kuma jabariya ya suka yi wuce iyaka gurin tabbatar da kaddarar Allah sai suka yi mawa dan adam salbul mashi'a su ce bai da wani ganin dama daka in ya sha giya ko yayi zina ko yayi sata ma duk Allah ne ya kaddara mishi la alaihi wal iyadu billah dukkan su tarafa dalalin rafa da lalin wa halakin wa bida'in wa zairin wa ahwaye dukkansu yan bida'in ahlus sunna suka yi tawassut suka ce dan adam ba shi da wani abu da zai iya yi gaba gadi sai da ganin daman Allah Allah ya bashi mashi'a amma ba abin da zai faru kuma daga aikin bawan sai Allah subhanahu ta'ala ya ga dama ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin amma an ba dan adam mashi'a faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur yana da irada ɗan adam yana da mashi'ar shi yana da wani ikhtiyarin shi to zaka yi suka fito da bid'a ta aljabar wal ikhtiyar suke ganin kawai duk abin da bawa yayi su jabariya kawai Allah ne ya kaddara mushi da haka ba ba a zargin shi akai su wancan suka ce da abin da bawa yayi aikin shi ne ba ruwan Allah ba da kaddarawar Allah ba shi yasa sai ya zamanto su kamar suna bautar abu biyu ne suna bautar Allah a cikin alkhairi suna bautar dan adam a cikin sharri kun gane suna ganin dan adam shine ya halicci aikin shi sun tabbatar da khaliqani lil alam khaliqani lil alam khalaqa Allah al insana wa khalaqa al insanu amala ne shine aqida ta qadariyya a dunkule shi yasa ma annabi ya kira su majusu hadhihi al umma majusawa da majusawa sun tabbatar da ilahi nithnain ilahu alkhairi wa ilahu shar shine an-nur wa zulmat aw al-layl wa an-nahar kun gane ku aw ash-shamsu wal qamar so da haka wannan sai mutun ya kiyaye فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقد إيماني دا قدر كونية يكي نفي مرتبط بالشرع ينا دوري دا شريعاني ai a cikin imani da kaddaran shari'a za ta tsara maka ga yanda zaka mu'amalanci al-aqdaru al-khairiyya wal aqdaru sharriyya wannan kaddara ce ta alkhairi in asabatuhu sarra'u shakara wa shukru hadha shar'a wa in asabahu darra sabara fa sabru hadha shar'a idan al-iman bil qadari al-kawni murtabitun bil iman bil qadari ash-shar'i ta'lamu kayfa tu'amilu hadhihi al-aqdar الأقدار المؤلمة من الأمراض والخسائر وغيرها مما يؤلم النفس تعلم كيف تعاملها وتعامل ربك كما قال صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون كذا متور نن قدرة ميتي كونية كو sai mu'amalance ta da kaddara shar'iyya shine as-sabr wal azab yayi hakuri yayi juriya bai wuce iyaka ba wanda jahilai suke niyaha suke kururuwa suna sun bani sun lalace suke fadin kalimomi waɗanda tujibu ghadabar rabb subhanahu wata'ala haka al-iman bil aqdar murtabitun bi shar'i za duna haza laisa yana akalu a ce a ɗau wannan a ajiye wancan imanin bai kullu ba dole sai ka khairihi wa sharrihi ai sai da annabi ya ma gwari-gwari ya ma filla-filla don ka gane wa tu'mina bil qadari bai tsaya nan ba sai ce khairihi wa sharrihi idza iktafaita bil imani bil aqdar al khairiyyati duna ma kana sharran yani nisbiyan ilayka falasta mu'minan hatta al'an dole sai ka yadda duk abin da ya same ka to Allah ne ya jarabce ka da shi in kana khairan falitashkur wa in kana sharran falitasbir wa sharru laysa ilayhi aslan ba a jingina ma Allah sharri dan shi ba sharri yayi maka ba saboda kai bawon shi ne magabata ciki haddasa ubayy ibn ka'ab hadisin shi na cikin sunan yake cewa da Allah zai halakar da ahlu samawatihi wa ahlu ardi yana cikin bukhari duka halittu na sama da ƙasa na farko da ƙarshe mutane da aljanu da mala'iku Allah ya kai su jahannama lam yakun zaliman lam bai zalunce su ba in yi musu haka shi fa'alu lima yuridin wannan athar ka duba jami'u jami'ul ulumi wal hikam karkashin hadisi na Abu Dharr ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu daga athar da ibn wato ainihin wake da ibn rajabin alhambali ya kawo saboda haka dole mutum sai ya yi imani da kaddara ta alkhairi ya iman da kaddara ta sharri ɗaya daga ciki baya wadatarwa daga ɗaya za duna haza sai ce me laisa yana aqidu yani laisa yana aqidu iman bi haza wa bi tarki haza da budda an tu'mina bihima kilaihima jami'an إياه نعبد إذعانا لشرعته بالنهي منزجرين الأمر نعتمد ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده ترد أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعد من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح جفت بها الأقلام والمدد كيفية وزمان والمكان فلا يعد امرؤ ما قضاه الواحد الصمد إياه نعبد kadai din shi shi kadai muke bauta mawa kaga wannan taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr bai ce na'buduhu ba sai ce iyyahu shi kadai tal Allah subhanahu wata'ala na'budu muke muke bauta mawa idh'ana li shir'atihi dan miƙa wuya ga shari'ar shi da akwai wanda yake bautar saboda me an fi ƙarfin shi daga cikin munafukai don kar ya ƙiya hukunci ya hau kan shi ya bayyana musulunci su yana tallimalihi wa irdihi wa damihi kun gane ku to mu iz'anan zullan wa mahabbatan wa iz'anan muke bauta ma Allah dan ibada ba ta amsa sunanta ibada sai ta cika abu ukun sai an yi ta da mahabba sai an yi ta da iz'an jayuwa da miƙa wuya sannan sai an yi ta da ainihin wato izlal kankantar da kai khudu' dole sai da kankan da kai in kana ganin kana bauta ma Allah kana alfahari da kana ma Allah gori ya zai Allah ya karbi yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin kamar yanda nabi sallallahu alaihi mutanen Madina suka ce mai Allahu wa rasuluhu aman mafhum so da ka iz'anan li shir'atihi bin nahyi munzajirin mu masu tsawatuwa tsayawa ne a lokacin da Allah ya hana mu al'amura na atamidu muna dogaro da yin abin da Allah ya umarce mu yani imtithalul awamir wajtinabun nawahi inda ya umarce mu namtathilu khudu'an wa zullan wa mahabba inda ya hane mu nanzajiru khawfan wa raja'a inda yace kar mu yi nanzajiru yani nakuffu anhu zajran minhu subhanahu wa ta'ala za mu kame saboda tsawatarwar da Allah ya yi daga wannan hannun da ka ba za mu yi ba saboda tsoron azabar Allah da kuma sannan fi nafsil waqti saboda kwaɗayin rahmar Allah wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wa nasta'inu ala kulli al-umuri bihi muna neman taimako a cikin dukkan al'amura daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ɗauko. wadda kaga ai babun ta faɗi gare shi yasa ibn al-qayyim ya mata mujalladi uku ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cikin wani littafi wani littafi ne mai mujalladi uku kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in madarijus salikin madarijus salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita ta tattara duka tauhidi ne guri guda ta wannan aya wa nasta'inu ala kulli al-umuri bihi a cikin dukkan al'amura muna neman taimakon Allah ne subhanahu wa ta'ala id kulluha qadarun min indihi taridu domin dukkan al'amuran nan kaddara ne da suke zuwa daga Allah babu wani motsi da ɗan adam zai yi ko wata halitta face da ganin daman Allah wa indahu mafatihul ghaib لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين باب وانا أبو دان أدم زي كو وانا هلتا زي فاتي الله يناسى ندشي يا ربوتاش أحاط علما بها يا كرادي سنيد دا وانا أبو يا سنشي تكو إنا يعني ربي أبنجزم وقدرها كما شي يقدر أبو كغا يا فارو abun haka Allah ya kaddara shi yasa an wani abu ya same ka wanda baka so ba yake ce qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al dikkan wa jullan yani qalilan wa kathiran saghiran wa kabiran shine dikkan wa jullan karami ne ko babba wa man yashqa wa man sa'id wadanda za su tabe da wanda suka rabauta duka Allah ta'ala ya sani ya rubuta ya kaddara min qabli ijadiha haqqan musaffaraha tun kafin ya halittar da ya samar da wa'annan abubuwan da gaske Allah subhanahu wata'ala ya rubuta su fil lauhi a cikin allahul mahfuz jaffat biha al-aqlam wal mudadu alƙalumin da suka yi rubutu ciki tawadar da ta yi rubutun ta bushe da rubutun a cikin wannan allon yana nan a killace a taskance a tsare allahul mahfuz ma ake ce mishi tsararren allo ne na gaibu duk abin da zai faru zai kai ya kawo Allah subhanahu wataala ya umarci alqalami ya rubuta awwala ma khalaqa Allahu alqalama fa qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in ila an taquma as-sa'a mafhum kayfiyatun wa zamanun wal makanu fala ya'dum ru'um ma qadahu al-wahid as-samad kayfiyar yanda aikin zai kasance ma Allah ya sani Allah ya san ga ta yanda za ka yi abun lokacin da za ka yi abun kaza ga watan kaza ranar kaza a shekara ta kaza wal makanu gurin da za ka yi abun fala ya adumru umma qadahu alwahidu samadu ba wani mutumi da zai iya tsallake ma abun da Allah da yake shi kadai wanda ake nufi da biyan bukata ya kaddara shi ba wani abun ba wani wanda zai tsallake kaddarar Allah shi suka ce kaddara ta riga fata kana naka Allah na nashi da ka ka bar ma Allah lamarin shi ka miƙa ka miƙa mai kuma naka lamarin ya sarrafa maka amma ka tsaya wani wayau da dubaraka to kai da kake tafiya da baya baya jiyanka ka sani da ɗazu amma ba ka san an jima da gobanka ba an fahimta ko bi qawli kun ma yasha amda bi qudratihi bil khalqi wal amri rabbul arshi munfaridu wa qudratul abdi haqqan ma'a mashi'atihi lakin lima sha'a minhu Allah na'taqidu idh kana dhatan wa fi'lan kulluhu adamun illa idha ja'ahu min rabbihi al madadu man yahdihi Allah fa huwa al muhtadi wa kadha man sha'a idlalahu anna lahu ar rashadu bi kauli kun duk abin da ke faruwa kawai da faɗin kun ne in Allah ya ce kun innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ma yasha amda bi qudrati duk abin da yaga dama da ya ce kun to sai ya zartar da abin nan da ikon shi bil khalqi wal amri rabbul arshi munfarid halitta da lamarin halittan gudanar da lamarin halittan ubangijin al'arshi ya keɓanta da wannan ala lahul khalqu والأمر تبارك الله رب العالمين هذه لام التمليك shi kadai ke mallake da wani shi kadai ke da ikon halitta shi kadai ke da ikon juyar da halitta ba wanda ya isa ya fidda ma gashi silin gashi guda daga jikinka ko wani farce guda daga jikinka kai ko wata dauda daga jikinka in ba da izinin Allah ba Allah subhanahu wataala shi kadai ke da wannan wa qudratul abdi haqqan ikon bawa gaskiya ne Allah ya bashi iko har ma ya ce baya shar'antawa sai abinda mutum yake iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane ko ma'a mashi'ati haka nan ganin daman bawan faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur lakin tufa sai dai lima sha'a minhu Allah na'taqidu muna kudirin fa duk abinda bawan nan ya samu ikon yi ko ya ga damar aiwatarwa to baya faruwa sai da abinda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama idh kana zatan wa fi'lan kulluhu adam domin shi dan adam ya kasance da zatin shi da aikin shi da duk babu shi illa idza ja'ahu min indihi al-madad face sai lokacin da taimako ya zo mai daga ubangijin shi aka halicce shi aka ba shi wato lokaci ya dinga girma yana kadatar kabun na tabakan an tabak Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba to sai in taimako ya zo daga ubangiji man yahdihillahu fa huwal muhtadi wanda Allah ya shiryatar wannan shine shiryayye wa kaza man sha'a idlalahu anna lahu ar-rashad hakan nan wanda Allah ya ga daman halakar da shi to ta ina zai samu shiriya Allah subhanahu wa ta'ala ce man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa man yuhinillahu فما له من مكرم إن ينصركم الله فلا غالب لكم da ka ganka a shirye a kintse a natse to falalar Allah ce da kaga wani ya bauɗe ya taɓe ya halaka ganin daman Allah in Allah ya ga dama walau sha'a rabbuka ma fa'alu Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin da haka ganin daman Allah ne da shi yasa komi ka roƙa daga Allah kana neman tabbata akan gaskiya roƙi Allah kana neman arziki roƙi Allah kana neman lafiya ne roƙi Allah ka rabu da ɗan adam ba abin da ya isa yi maka roƙa daga ubangiji subhanahu ta'ala wanda shine malakutu samawati wal ardi suke hannun shi taskokin addini da na rayuwa suke hannun shi ka rabu da ɗan adam da'ifi ne bai iya wa kanshi ba balle ya iya maka ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala in an baka ka goda Allah in ba a baka ba roƙi Allah dan shine mai baiwa kowa Allah ta'ala ya samu dace mu juya shi ko